karami cikin waɗanda ni na tarbiyantar na koyar musu addini to Allah ya barranta shi daga shirka me yasa komai ba abin da yake sha musu kai sai dai Allah a ambaci Allah a kudure Allah a yi aiki da Allah a yi mu'amala da Allah wannan ko shine abin da ake bukata
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك قضى أمر وقضى وصى وقضى حكم وعزم وألزم duk waɗannan suna zuwa ma'ana ne na wannan kalma ubangijinka maɗaukacin sarki ya riga ya yi hukunci ya zartar ya yi umarni da kowa da kowa Allah ta abudu illa iya ya ce kada ku bauta ma kome sai shi shi ne abin bautawar ku na gaskiya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ubangijin ku ubangiji ɗaya ne babu abin bautawa man da shi shi ne mai jin kai mai rahama ga bayansa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalq ala lahu al-khalq wal-amr tabaraka Allah rabbul alamin hakika kowa ya ji cewa shine mahalicci kuma shine wanda ya mallaki umurni shine mai bada umurni lamarin duk yana hannun shi shi ne ya halicce mu shi ne zai umurce mu shi ne zai tsara mana yadda za mu bi umarnin nan zai tsara mana yadda za mu yi ibadan nan ta yi inganci kuma ta karɓu mu samu ladanta haka alalahu al-hukm alalahu la rawa khalqu la la ذلك الدين القيم العالمين ادعوا ربكم تضرعا لا في سورة يوسف ها؟ آه. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan su ne dai in ka duba Allah Ubangiji bai taɓa ba da hanzari ko ya ba da wata hanya na bauta ma waninsa wannan abu ne wanda yake ba za a yi wasa da shi ba ko ba haka ba aha واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أه؟
من الرحمن من آلهة يعبدون هو كاغني manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana gaya masa wannan saboda ya karyata waɗanda suna ce suna da abun bautawa daban cikin halittan Allah kuma suna da awar cewa suna bauta mishi saboda Allah yake musu su bauta mishi to kaga ba zai yiwu ba Allah bai taba aiko da wani manzo ko ya nabba'ar da wani annabi akan ya jawo mutane su bauta ma wani Allah wannan babu shi saboda haka a nan Allah Ubangiji ne ba rabbuka Allah ta'budu illa iya Ubangijinka ya yi hukunci ya zartar ya ba da umarni ya lazimtar da koyewa ya wajabta shi a kanku kada ku bauta ma wani sai shi to bayan wannan me za a yi
wajen wani daidai ihsana to kaga iyaye kuma suka zo nan bayan bauta ma Allah shi kadai da kuma kaɗaita shi da ibada ya zai ta bilwa da dai sana sannan ku yi wa iyaye biyayya wa wasaina al-insana biwalidayhi husna hamalatu ummuhu eh fakarhan ha عملته كان وضعته كان وحمل وشفانه ثلاثون شهرا أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني إيه آه شو كادني شيء أن أدم الله أبنجي يا باشي قائدة لم يغاني wato wanda yake gabanka yana gabanka Allah ya halicci halittanka duk yi lokaci ɗaya ya fitar su a bayan Adam lokaci ɗaya amma ya rattaba zuwan su duniya ɗaya bayan ɗaya kashi bayan kashi jama'a bayan jama'a saboda haka waɗanda suka gabata sun gaba- sun- sun gabace ka wato sun gaba da kai da haihuwa suna da haƙƙi wani wanda ya gaba ya- ya yi gaba da kai da shekaru wanda ake ce masa yaya misali ko kuma babba na na jama'a shi ma kaga yana da haƙƙi a kanka haka mu mu islam kanka سيك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أها والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه تو كاغني هل ما أتكي مسلمتي يا كي تو كواتن دا أنا أتكي متسابقون وإذا سكا رجع أها وإذا سكا رجع نفركو suna da daraja akan waɗanda sun zo baya gare su ko ba haka ba to saboda haka yake wallazina tabawwal dar wal imana min qablihim yuhibbuna eh a can kuma yana ce wallazina ja'u min ba'din yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim a cikin wayannan duka ka gani waɗannan sun zo baya suna ce ya ubangiji ka gafarta kai gafara ga ƴan uwan waɗanda sun riga mu ko ba ka ba to iyaye su ne shugabanni waɗanda suka riga mutum duniya iyaye suna da haƙƙi akan ɗan adam da akan ɗansu fiye da komai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fadayyihu aw ihfazhu mahaifi shi ne kofa ta tsakiya a cikin kofofin aljanna ka zo kurum ka shiga wannan kofa ka ɓadda shi kar ka kula da shi ka manta inda yake ka je aljanna ka ra- ka rasa hanyar kofar ko kuma dai ka ki- ka kiyaye shi sannan wannan kofa zai kiyayu gare ka saboda haka hakika bin iyaye abu ne wanda yake yana da muhimmi bari mu ji kiskan da ubangiji yana faɗa game da wannan wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana mhm imma إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما to ubangiji yana ce imma yablughanna indaka aha- al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wato waɗannan iyaye da nake maka bawa na ka bi su ka kyautata musu a cikin rayuwa ka girmama su kai musu biyayya ka tausasa musu kamar yadda suka yi maka taus- sun tausasa maka lokacin da aka haife ka sun kula da kai ka yi bacci su ko su- suna nan sun waye gari a farke ba su yi bacci ba ka- ka ji daɗinka su sun wahala su ɗauki abincin nan su baka ko su kuma su kwana haka da yunwa duk ba abin da ba su yi maka ba to waɗannan ya kamata in ɗayan su ya iske ka ya iske ka ko kuma dukan sun iske ka bayan sun manyanta sun yi girma aha fala taqul lahum uffin an umurce ka da kai ladabi tare da su wajen lafazi da kuma wajen aiki wajen lafazi fala taqul lahum uffin kai ba za ka ce musu haka ba subhanallah ba za ka ce haka ba kai kun dame ni ba za ka ce haka ba tsakin da ita ce kalma ba ka ce kuma ka uf kai abun ya ya yi maka ya ya ya yi maka abun nan ya ya matsa maka ka ka ji fushi ka ka samu yin magana uf to kalmar uf din nan ita ce wato mafi saukin zagi da harshe Allah ya hana maka balle zagi zagi a fili balle kama suna da fiyin ashar wannan duk Allah ya hana maka wala taqul lahumu wa qul lahumu qawlan karima Mhm.
ولا تنهرهما بل- وقل لهما أها.
قولا كريما wala tanharhuma kada ka daga musu murya na rashin kunya kai kai musu tsawa ka yi musu tsawa ka yi musu zagi ka bata musu rai duk wa'annan karkai wala tanharu wa kullahuma qawlan karima Qawlan karima.
in kuma za ka gaya musu wata magana ka gaya musu kalma mai kalma mai kyau mai daɗi wadda za ta faranta musu rai za ta kwantar musu da hankali kada fa ka bata musu rai واخفض لهما جناح الذل من الرحمة wannan wajen kauluka kenan wajen aikin ka tare da su kuma su kuma kai musu tawali'u wato kamar yadda dai tsuntsu yana yin fukafukan shi haka don ya nuna dai wato ya ya kwantar da kai to kai kuma kai musu tawabu'u ka kwantar da fukafukanka na tashi cewa kai ka isa ko ka bunƙasa ko ka yi inda kai ko menene aka naɗa ka ko menene aka yi ka to wajen iyayenka dai kai wato kasa da su kai kana bayan su kai wato karami ne kai gemu har ma da furfura har da jikoki iyayenka suna ganin ka yaro ne karami har yanzu baka san komai ba wannan ya kamata ka sani kar ka yi musu fushi haka Allah ya kaddara a ran a- a ran iyaye iyaye dan su ko menene fahimtar shi komai sanin shi a wasu abubuwa sai su gan shi waron bai ishe shi ba bai- bai- bai bai san ta yadda ya kamata ba har yanzu da saura Ba- to wannan in ya same ka karka ga mamakin wannan haka Allah ya kaddara saboda sai ka yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ruhima anfuhu ruhima anfuhu ruhima anfuhu suka ce masa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne wanda kake a turmu an turmu da hancinsa an turmu da hancinsa an turmu da hancinsa A'a, wato an kada shi aka kawo hancin shi a turbaya a ƙasa aka duk aka daddane shi mutumin nan ma'ana dai kana tsaye a sama kam kana da daraja ko a'a an barka bayar ka faɗi ƙasa kai da kasa da abin da ake tattafa ne daidai darajar ku suka ce wane ne wannan ya manzon Allah yace man adrakahu walidahu aw ahadahuma falam yudkhilahu aljanna wanda iyayensa suka iske shi bayan sun manyanta ko ɗayan su ya same shi bayan ya manyanta bai sa shi aljanna ba wato biyayyen shi gare shi bata sa shi aljanna ba din nan mutumin nan kan ya faɗi ba za ka ba za yi nasa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wani ya zo masa yana so ya je jihadi جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يريد الجهاد يستأذنه فقال له أحي والداك يا ينك سنة دلي ليه يتي إيه نعم يا رسول الله قال ففيهما فجاهد يا إن ذاك يدن من كيشي أوجن بيينسو شياتي مكة الهيري يا في ذاك وادكي كل إيا ينك سنة دلي كجت يمسو إبادة با, با, با جهادي نشيني أيكي كبار سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قال ثم قلت قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني abdullahi bin mas'ud ya tambaye shi ya ya manzo Allah wani irin aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah yace masa kai da sallah daidai lokacinta ma'ana dai ka yi sallah kan lokaci tare da cika sharuɗan sharuɗanta wannan shine ibadar da Allah ya fi cikin dukkan fuskokin ibada sai ta bayan wannan fa yace mata bin iyaye ka bi iyayenka ka yi musu har su yarda da kai wannan shi ne abu na biyu yake to bayan wannan fa yake masa bayan wannan shi ne jihadi fi sabilillah wato jihadi shi ne a daraja ta uku cikin ibadu waɗanda Allah ya fi son su to sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wanda ya tambaye shi ya rasulullah man ahaqqu an-nas bi suhbati qala ummat ثم من قال أمة ثم من قال